بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a yammacin ashirin da ɗaya ko haka ne ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da littafin bature na ashirin da shida ga watan Novemba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya an dawo ajinmu na fasl Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Mal Albani Zaria rahmatullahi alaihi wato darul hadith salafiya dake Zaria a Nigeria wannan aji namu kamar da muka saba muna yin karatu ne daga littafai mabambanta a yau za mu yi karatu insha Allah a wannan darasi wanda zai kasance darasi na 191 ke a cikin darussa waɗanda muka musu lamba daga baya insha Allah za mu yi karatu a littafin ulumin ƙura'anin karim wallafar profesa nuruddin haitar allah ubangiji ya gafarta masa za mu tashi daga shafi na 65 a inda mala yake cewa alƙur'anul madini min haifin mawdu'i bayani akan khasa'is ababen da ƙur'anin saukar madina ƙur'anin da aka saukar bayan hijira ababen da wannan wato alkur'ani waɗannan ayoyi da suran alkur'ani suka keɓanta da shi ta fuskar abin da ke cikinsu mawdu'in da suke tattaunawa akan menene suke magana malam ya ce wa min simatil qur'ani al-madini al-ikna bil mawdu'at taliya yana daga cikin siffofin alkur'ani wanda aka saukar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-ikna'u yana kulawa بالموضوعات التالية قرآني da aka saukar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai bayani game da mawdu'at masu zuwa a cikin sa na farko bayanu juz'iyyat at-tashri' bayani na dalla dalla na duk wani lungu da wata sarkakiya dake da alaka da tashri' wato tsara dokoki wa tafasilil ahkamil amaliyya da maganganu dalla-dalla akan ayyuka na ibada da ayyuka na hukunce-hukunce fil ibadat abin da shafi sallah da abin da ke cikin ta dalla-dalla wa ka ahkami salati wa zakati was sawm wal hajj bayani akan hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen zakka hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen aikin haji wal mu'amalat da abin da ke da alaka da mu'amaloli businesses wato abin da ke da alaka da rayuwa kalbuyon kamar duk abin da ke da alaka da kasuwanci da saye da siyarwa wal amwal da abin da ke da alaka da dukiyoyi wal istima'iyat hakanan a qur'anin da ya sauka bayan hijira surori da ayoyin sun yi magana akan abin da ya shafi alaka ta tsakankanin mutane kan nikah kamar abin da ya shafi auratayya wat talaq da mutuwar aure war rida da shayarwa wal'uqubat da kuma abin da ya shafi wato kunce-kunce da ake zartawa ga waɗanda suka yi laifuffuka ko suka aikata ababen da shari'a ta hana aikatawa kal hudud kaman haddoji da suka shafi wato laifuka kamar ridda kamar shan giya kamar zina da makamantansu kamar sata wal qisas da kuma laifuka da suka shafi wato ramuwa kisan kai in an yi kisa a rama da abin da ke da alaka da jin jiwo mutum rauni ko makamantansu kama huwa mulahadun fi suratul baqarati wan nisa'i wal ma'idati wan nuri kamar yadda duk wanda ya kanta wannan surori wanda kuma dukkan su surori da suka suka soka bayan hijira suratul baqara suratul nisa'i suratul ma'ida suratul nuri dukkanin suna dauke da bayanai akan hukunce hukunce da masail irin waɗanda aka yi kwatance da su wannan abu na farko kenan da surorin garin Madina wato surori da aka saukar bayan hijira suke bada muhimmanci wajen tattaunawa a kansa abu na gaba na biyu kenan mala yace da'awatu ahlil kitab wa humul yahud wan nasara ila islam surorin madina suna ba da muhimmanci wajen kira zuwa ga musulunci aga a makka waɗanda ake kira su ne shawa kafirai ɗin yanzu kuma an dawo madina waɗanda aka ba da muhimmanci zuwa kiransu ga musulunci su ne yahudu da nasara waɗanda akwai ragowarsu a ƙasar madina ɗin wa iqamatul hujjaji alaihim da tsayen musu da hujja bayyana musu abin da ke cikin musulunci na gaskiya kama huwa malhudun fi suratul baqara kamar da haila suratul baqara ta yi magana akan wato yi mai yahudawa wa'azi da bayyana musu gaskiya da tuna musu alƙawarin da suka yi da cewa za su musulunta idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da tuna musu abin da ke cikin musulunci wanda ya dace da addinin su duk da sun gurbata addinin wa Ali Imran haka na Ali Rana ta yi wannan bayani wal ma'ida haka rasulul ma'ida wa ghairiha da wasu unzur masalan ila qawlihi ta'ala lil yahudi malam nuruddin yace kalla alal misali duba kaga abinda Allah subhanahu wata'ala yace da yahudawa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wa illa walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin Allah ya ce ma Yahudawa ma kana Ibrahim yahudiyan suna cewa ai Ibrahim ai ba yahude ne shi ba Nabi Ibrahim alayhi salam ai ba yahude ne ai a cikin kungiyar ce yake sai Allah mai musu da zance ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya a a Sayyidina Ibrahim alayhi salam bai zamo da dai bai zama ba yahude ba bai kuma zama kirista ba walakin kana hanifan ya zama ne akan miƙaƙƙen addini alhanif shine allazi yahujju wa yudhi wa yaqtatil sannan kuma wa yastaqbilul qibla shi yake ce mahani ya zama yana aikin haji a cikin addinin sa a cikin addinin sa akwai layya a cikin addinin sa akwai abin nan yin kaciya sannan yana kallon alqibla ta makka yana sallah wannan shine asalabin da yasa ake ce mashi hani hanifan musliman kuma musulmi ne da ya sallama al'amarinsa ga Allah kuma kana minal mushrikina sam bai taba zama cikin mushrikai ba bai zama cikin ku ba ku yahudawa bai zama cikin ku ba ku nasara sannan kuma mutanen makka bai zama cikin ku ba Allah ya yi musu martani ga baki da wa zalika ba'da qawlihi Allah ya faɗi wannan ne bayan cewar Allah ya ahlul kitabi limatu hajjuna fi ibrahima wama unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun Allah yace ya ku ya ku ahlul kitab dan menene kuke shiga jayayya kuke yin da'awa cewa Ibrahimu kaza Ibrahimu kaza alhalin ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan shi ya za'i ku ce ya shiga addinin annabi Musa bayan sai da ya shude sana annabi Musa ya zo ko ku ce ya shiga addinin annabi Isa bayan sai da annabi Musa ma ya shude sana annabi Isa ya zo mutumin da ya rayu kafin kafin su ta ya zai ku shigar da shi addinin su shine Allah ya ce limatu hajuna ai limatad'una dan me kuke kirkiran magana kuna da'awa babu hujja akai abu na uku da surorin Madina wato suwar ma ba'dal hijra suke ambata akwai wasful munafiki siffanta munafikai bayyana siffofinsa da za a gane su da su wa kashfu fada'ihim da tona asirin mugun aikinsu kunyata su wa tahdhiru min asalibihim da kuma tsoratar da muminai game da salon da wato munafikai suke bi suratul maida ta fara a suratul tauba kai amin wa minhum wa minhum wa minhum akai ta fara akan su sannan kuma li'anna an-nifaqa akhtaru ma tubtala bihi da'watun saboda munafirci shine abu mafi hadari da za a jarabci duk wata da'awa duk wani mai da'awa ko wasu masu da'awa mafi girman abin da za a jarabce su da shi wanda zai fata-fata da su in ba su iya gyara al'amarinsu game da shi ba shine a samu wasu a cikinsu waɗanda ba daga suke ba a samu wasu a cikinsu waɗanda sun yi imani ne da wannan da'awa a baka amma a zuciya suna da manufa aka san wannan da'awa a samu wasu a cikinsu wanda za su wakilci wasu abokan gaba suna kai musu sururun ba shi ne aikin da munafikai suke ba a samu wasu a cikinsu wanda kullum za su dinga tabar da ku suna nuna muku cewa akwai matsala fa suna sa muku rauni da shubuha suna yaudaran masu rauni ko sababbin tuba sai ce to wannan ita ce matsala mafi hadari da Allah zai jarabci duk wata da'awa da ita samun munafikai a cikinta hatta unzilat suratun khassa tahmilu ismal munafiqina har ma qur'ani ya saukar da sura sura kebantacciya sunanta kenan suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah azwa karshen sura aya 11 inda Allah ya bayyana wasu daga cikin muhimman sufofinsu daga ciki ya hasabu na kulla saihatin alayhi kulla saihatin duk wani cat da suka yi duk wani kuruwa da suka yi suke da su aiki saurin tsarguwa sannan da kuma daga cikin sufofinsu akwai ka'annahum khushubun musannada suna zan kamar busasshen itace wanda aka jingine shi bai da wani amfani ba zai yabanya ba ba zai yi amfanin shi kawai shine a kona shi mana amfanin su kawai a kawo da su itace busasshe da aka jingine ba zai tada kanshi daga wajen ba ba zai ci ba zai bada inuwa ba ba zai bada yabanya ba ba zai bada dan itace ba babu amfani da nasu daga cikin sabobin su shine kullun nuna cewa su sun fi kowa kai rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azu sune wai al'azu suna ganin sun fi kowa ai sune a'ala da kuma takama da cewa za su kawo muku matsala la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yankun ai a kuntata musu tattalin arziki a daina ba su taimakon da ake ba su a kawo musu matsala da kuma daga cikin zobin su yawan yin mitin a boye duk Qur'ani ya bayyana wannan duk su da abin da suka yi za su kebance ne su wani mitin na musamman sai a zo a fito da shi cikin al'umma da a kawo musu tangarda duk Qur'ani ya bayyana irin wannan wato lalata ta su Allah ka tsare mu daga sharrin munafunci da munafikai malai ya cigaba da cewa wa gairu zalika min mawadi'a fil qur'ani tata'allaqu bi da wasu wuraren da suke da alaka da su banda waɗannan rabi'an na hudu bayan al-ahkam al-khassa bil alaqat bain al-umma al-islamiyya wa ghayriha surori bayan hijira sun yi magana dalla dalla akan al-alaqat al-khassa alaƙoƙi na musamman wanda suka shafi wato hukunce-hukunce na musamman da suka shafi alaƙa tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba wato alaka tsakanin musulmai da ko dai mushrikai ko kafirai ko makwabta ko waɗanda aka yi sulhu da su duk waɗanda ba musulmai ba ya za ku yi alaka da su ya za ku zauna da su ya za ku yarjejeniya da su wa kana zalika awwala tanzimin wa taqninin yuhakkimu al-alaqati bayna ad-duwal wannan shine mataki na farko da aka yi na tsare-tsare da kawo taqnin kawo dokoki wato establishment of law shine taknin daga daga alqanun wannan shine mataki na farko na tsara dokoki wanda yuhakkimu alaqati bainad duwal wanda zai tsara dangantaka tsakankanin kasashe kal ahkamil muta'alliqa bil harbi kaman dangantaka dake da alaka da yaƙe-yaƙe wasilmi wasulhi da zaman lafiya ko yin sulhu wal mu'ahadat da kullu yarjejeniya treaty wal ghanaim da kuma bayani akan yaya za a yi da ganimomi wal asra da bayani akan an kama prisoners of war kamammun yaki ya za a yi da su kama fi suwari al baqarati wal anfali wa bara'ati wal qitali walfathi walhashr kamar yadda zaka ga haka cikin suratul baqara bayanai irin waɗannan suratul anfali akwai bayanai irin waɗannan anan ma wal wabara'a da suratul tauba akwai bayanai haka wal qital da suratul qital suratul muhammad kenan ko ita ce ake cewa suratul qital alladhina kafaru wa saddu an sabilillah saboda cikin Allah yana cewa wa yaqul ladina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa zukira fi halkitab ra'ayta alladhina fi qulubi maradun yanzuruna ilayka zuwa ƙarshen sura ƙarshen aya shi sake cewa suratul qital wal fath da suratul fath inna fatahna laka fataha mubina wal hashr da suratul hashr waɗannan sun yi bayani akan abubuwan da ke da alaka da waɗannan masail mimma ja'ala al qanun ad duwaliyya majal al qanun duwaliyya madinan lil qur'an fi hadhihi al ahkam abinda yasa kenan aka wayi gari dokoki addu'ali dokoki na ƙasa da ƙasa international laws suna alqur'ani yana da alfarma a kansu madinan shine wato suna koyin ma qur'ani suna ɓoyin ma ƙur'ani cewa shine ya kafa ɗan ba na kawo ire-iren waɗannan hukunce-hukunce wala ta zalul usulul qur'aniyyatu fi hadha al-babi nibrasan ƙa'idojin alƙur'ani ba su gushe ba su ne wurin da ake ɗosano haske ya amalu bihin ƙanunin duwali fi hadal asir wanda har yanzu dokokin alaƙar ƙasa da ƙasa game da misali yadda ake mu'amalantar a fursuna idan an kama su game da mutunta ɗan saƙo game da mutunta alƙawurra tsakankanin abokan gaba ko fara ko yaƙi game da mutunta alfarman kasashe da aka yi alkawari da su game da haramcin musula yin kisa na rashin imani duk a cikin musulunci aka ɗauko waɗannan aka ara aka yafa a cikin dokoki na wannan zamani da muke rayuwa ya ce alƙur'anul makki min haisul uslub to bayan da ya gama wannan bayani sai ya ce kuma batu akan yanzu mun ji madmun kowane nau'i na alƙur'ani tsakanin kafin hijira da bayan hijira mun ji bayani akan mazmun dinsa me ke cikin ayoyin sai kuma bayani akan salan zancan salan zancan ma ya bambanta salan ayoyin makka kafin hijira ya bambanta da salo na maganar ayoyin madina bayan hijira wai za kana da kullum min alqur'ani malan hanas da Allah ya rana wai za kana da kullum min alqur'ani almakki wal madani mawdu'at ya'aniyani biha idan ya zama na cewa kamar da aka ambata kowane nau'i na alqur'ani kowane nau'i na ayoyi yan makka da ayoyin madina suna da irin mas'alolin da suke tattaunawa a kansu fala garwa an takuna lahuma asalibuhuma babu mamaki dole ne ya zama suna da salon su kowanne allati tumayyizu ahaduhuma al akhar wanda wannan salo zai dinga bambance qur'ani saukar makka da qur'ani saukar madina bayan hijira yace fi kaseer min al-ahyan a cikin mafi yawan lokuta bi hasabi tanawwu' al-mawdu'at allati yu'arijuha al-qur'an makkiyan kana aw madaniya yace musamman in aka lura da nau'in wato irin abinda al-qur'ani yake mu'alaja na na mawdu'at shi yake determining din irin salallarcin ko mun gane irin maudu'in da za a tattauna a kai shi ke determinin salon larabcin shi ke determinin salon ayoyin shi ke determinin tsayi ko gajartar surorin da ayoyin da haka tunda mawdu'atin sun bambanta babu mamaki dan salon ma ya bambanta wa zalika annal mabna wal ma'ana ce saboda zubin zance da ma'anar da ke cikinsa wa shakl wal madmun da tsarin zance da abin da ke cikinsa rukunani muta'abirani fil ada'il qur'ani tuwatsa ne guda biyu wanda suke tafiya kunne da kunne ko kafara da kafada wajen zuba zance a alqur'ani kullu fikratin laha qalib kowane irin zance da alqur'ani zai yi yana da irin salon da yake saka ta wala ha uslubun yana da uslubi wa tanagum khas da kuma irin salon hawa da saukar kalmomin wa isaratun muayyana lil khayal al atifa da kuma irin yadda wannan zance yake tasiri ga tunani kamin simatul usulul qur'an al-makki daga cikin simat siffofin qur'ani wanda aka saukar a kasar makka annahu yaglibu alaihi qisarul ayati was-suwar mafi yawa za ka ga akwai gajerun ayoyi da gajerun surori mafi yawan gajerun surorin nan da ke cikin daga suratul qaf zuwa ƙarshen alqur'ani mafi yawan su fiye da kashi 90 din su haka suke gajejjeru kuma ayoyi ma gajejjeru dama kuma mafi yawan su na makka sannan ya ce ƙotu ta'bir da ƙarfin zance wata nagumin musiƙi da kuma wato salo na hawa da saukan murya za ga suna da yawan sajja'i suna da yawan wato muƙabala yawan kalmomin da ke cikin aya shine a cikin aya ta gaba kalma ɗaiɗai ko kalma biyu kalma uku ina fata mun gane wani da kuma kasaratul fawasil alqur'aniyya yawan ayoyi da yau da wakisarwa da gajarta ayoyi da wata nau'uha da caccanzawa ayoyin bima yunasibu ma al-ma'ani wal mawaqif was suwar ayoyin suna caccanzawa gurgurdan yanayi da inda yake magana da abin da yake so a suranta na uku kasaratu uslubu ta'kid yawan karfafa zance da rantsuwa ko da maimai ko da makamantansu wala itina bi wasailit taqrib da amfani da salo na wato tabbatar da magana au tarsikhil ma'ani ko kuma zurfafa ma'anoni wa tasbituha da tabbatar da su fa kasura fil makki al qasam zaka zaga akwai yawan rantsuwa yawan rantsuwa والتين والزيتون والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها لا أقسم بهذا البلد والسماء والطارق وأنا رسالة أتكن أيم مكس يوم الرنسوة وضرب الأمثال يوم بقى مثالي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى إرنسو والتشبيه دقتنشي وتكرار بعض الجمل أو الكلمات يوم ميميت الجملولي كو كلمومي inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr kada an taimeta kalmar lailatul qadri kadir lafazin lailatul qadr ya maimaita a duka yau inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka me ku a ce wama adraka ma hiya ma lailatul qadri aka sake cewa lailatul qadr me ku a ce hiya khairun aka sake maimaitawa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas me ku a ce qul a'udhu bi rabbin nas malikihim ilahihim من شر الوسواس الخناس ساكت مميتاوى التكرار القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة تكرار يشمعون هكا كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلم كلا لو تعلم تكرار إلي إلي قاشنا يعني ديوا أتكين سور المكية يتي و نهدو إن الآيات المكية yakfur fiha tajsimul hissi ayoyin makka suna da yawan bayyana abu sai kaga kamar kana ganin shi ido da ido wa idaful haraka wa khawasul hayati alal ashiya da kuma manna wato motsa zukata da ababen da ke da alaka da rayuwa za a manna su a cikin ayoyin sai kaga in kana karantawa suna wani ratsaka wan nazi'ati gharqa wan nashifati nashta wasabihati sabaha fasabiqati sabqa zaka ji kamar kana ganin mala'iku ga sanan suna suna su kuwaye da ake fara suna karbar rayukan dole ka karanta sai ka ji zuci ka tarora wal mudabbirati amra yawma tarjifu radifa tatba'uha radifa sai kamar ga kiyama nan tana shirin faruwa to irin waɗannan duka surori suna da wannan tangim din wala siyama fi mashahidil kiyama kama ji magana musamman abin da ke da alaka da mutuwa tashin alkiyama tsayuwar ranar lahira hisabi kaza azaba ni'imar lahira da ire-iren ahwalun nari da ababan tashin hankali dake da alaka da gidan wuta wa bayani ahwali ahli jannati wal nar da bayani akan halin da ƴan wuta da ƴan aljanna suke ciki wa kadhalikal qasas da kuma labaran da alqur'ani yake bayarwa don zai buga mana misali da kanshi a gaba insha Allah yace wal hikmatu fi ikhtiyari hadhihi al asalibi al qur'an al makki wadihatun jiddan abinda yasa aka zabi ainihin wato wannan salam aka yi magana da shi akan alqur'ani abu ne a bayyana karara me yasa qur'ani ya zabi wannan salam yayi magana da shi abu ne a bayyana karara ilzuli alqur'an bi makka dan so kashi a makka wa kana ahluha saboda mutanen makka yunkiruna da'awatul qur'an mutanen makka sun yi kusan kace abin da zaka iya kira da suna ijma'i in banda wasu yan kadan da suka fita daga wannan ijma'i sune musulman da suka musulunta wanda sune yan kadan mutanen makka sun hada akan kayyata alqur'ani wa ashabuhum ashabu unjuhiyya sannan mutane ne masu jafa'i shine unjuhiyya al-unjuhiyya hiya al-jafa'u wal kibar taurin rai da girman kai rashin fahimta wato suna da jalaful akhlaq halaye masu wuyar sha'ani murdaddin mutane ne da Hausa wata kila wanda ce ke da ku mutumin da yake murdadde wanda za ce ai comrade ne ko controversial ne ko bai da dadin sha'ani to duk mutanen maka a lokacin haka suna da unjuhiya mutumin da bai da wani tsari da yake bi sai san zuciyarsa wani kibar da kuma tsaba girman kishi yake cewa unjuhiya wahamiyatun jahiliya da kabilanci irin na jahiliya suna rayuwa akan shi fa kana almunasibu lahum an-nuzur an-nuzur al-qari'a sai zama abin da ya kamata a musu jawabi shi shine wato ababan gargadi masu dara akan su kwatanta misali a ce inda inda zaka je gun yan sadaka da suke mu'amalanta mutane idan mutane suka je masu hankali masu mutunci wani rikici ya hada su za ga yan sadaka su musu mu'amala matsayin mutane masu hankali masu mutunci ce to ai ya kamata ku sulhunta bai kamata kuna haka ba amma da za a kai suspect wanda criminals tun daga inda aka masu za a fara dukansu ana musu tsawa ana hantararsu ana buga musu kulake ana kwallo da su saboda wannan shine su ba zai abu sai tantance mu'amala a ce a zauna a yi khutbatul haja a ce malam bude man tare da adda ba a bukatar wata duka shine maganin su ba haka bane ko kai ma yanzu malamin islamiyya zaka ga in ka tashi horon yara da yaron da yake mai hankali mai mutunci mai sanin ya kamata wanda kullun yana da ladabi a aji wata ne ya samu kuskure in ka zo horon shi ba za ka hore shi da irin notorious children waɗanda dama sun riga sun yi ƙaurin suna da za a ce a bada list na yara marasa jin magana islamiyya to da wuya su wuce top 5 sunayen su ko dama su da sun yi kuskure kawai ba wani magana ba da uzuri ko bin ba a ci kawai za ka fara su da duka ne inda ka san walaki to shine irin wannan alƙur'ani da ya tashi magana da su tunda sun nuna su ma masu saurin kai ne marasa jin magana ne sai Qur'ani dinga zuwa musu zance mai ɗaci mai dukan zuciya wanda in suka ji sai dai kafircin su kawai ya kwace su amma sai su ce wannan magana ba ta raba su ba ma'ana kafirci ne zai sha maka ce su kawai daga imani suna jin raurawa a zuciyarsu suna jin damuwa za mu zo mu ji misali akan haka wal ibaratu shadida da zantuka masu tsanani arradi'a wanda za su ja musu kunne liyazdajiru an ghayyihi ana musu haka ne don su tsorata su bar batar da suke a kai wa yusli su qiyadatahum amama at-ta'qidati wat takhayyulat al-hissiyya don kuma wato su biyu su bi waɗannan maganganu masu ƙarfi waɗannan ababen tunani wanda ake ana ganin su ido da ido kama anna mazmuna khitabat al-qur'ani fi makkah la yahtasu bil mu'minin sannan kuma saboda a makka ba da mu'minai kada yake magana ba ba su kada yake magana da su ba bal yatawajjahu lin-nasi ajma'ina dukkan mutane ake mawa yahmilu da'wata ila usulil iman yana kira ne zuwa ga tushen imani yadda da Allah da gujewa kafirci fa kana min al-munasibi ilal munasibi an yabruza fi ijabiha unsurul janib sauti da haka wajen gajiyawar da alqur'ani zai yi ya zama ya dace a fito da bangaren sautin sai gajiyar da su والجرس الموسيقي da irin hawa da saukan lafazinsa fatasukhu ayatuhu al'azan daka ayoyin suna dukan kunnan mutum wata sauli alal mashaa'ir su mamaye tunaninka wata da'uhum fi hairatin wa dahshatin mimma yasma'un qur'ani yakan basu a cikin rudani da tashin hankalin abinda suka ji gashi basu basu yadda ba su rasa inda za su kama shi da wani zance ko wata shubha ma da za su samu yayi ya gajiyar da su ta ko'ina fala yalbasul baligu minhum an yulqi asal ajis daga cikin su wanda ake takama da cewa ma ya iya magana ba zai samu yadda zai ba sai dai ajiya gaza bal yursiluha qawlatan sarihatan tu'linu ila alquran fasaha shi dake takama da ita zai yi watsi da ita har ma sai ka ji ya faɗi zance wanda za a zo ana ruwaito zancen cewa shi ma kafiri wani ma ya yi da alkur'ani cewa magana ce mai daɗi kafiri wani ma ya da ƙur'ani ya fi ƙarfin shi wanda za mu ruma je misali a darasi na gaba insha Allah to wannan ke sai mu tsallaka al'ibaru fi khabari man gabar ko abar na al'imamu al-hafiz shamsuddin az-zahabi rahmatullahi alayhi za mu tashi a inda imamu zahabi yake cewa daga ainihin wato shafi daga shafi na 408 cikin sanata arba'in. wa tamanina wa mi'atai wato ababen da suka fara shekara ta ɗari biyu da tamanin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Zahabi yake cewa qala Muhammad ibn Jarir Imam al-Mufassirin wal Mu'arrikhin kenan Sheikh al-Mufassirin wa Imam al-Mu'arrikhin al-Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alaihi a cikin tarihinsa yace fiha a wannan shekara azamal mu'tadidu ala la'anati Muawiya halifan banul abbas na wannan shekarar mu'tadid wanda mun ji a baya dama yana da karkata zuwa ga ainihin wato ahlul bait yana da karkata zuwa ga shi'anci to sai nufin zai maida zai saka wata doka officially cewa a dinga tsine wa muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhu a dinga tsine mishi alal manabil wato a maimaita irin yakin maimai akan abin da wasu banu umayya suka dinga yi mun karanta a baya daga cikin sarakunan banu umayya akwai wanda suka make din shi official za ana ana tsine ma sayyidina ali da ahlul baiti a mambarin musulmai wannan barna ce wanda ya kashe wannan barnan shine Umar dan Abdul Aziz Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya gafarta mashi to sai shi ma wannan yago ya so ya raya barna irin waccan wato mai da sharri da sharri dan uwan shi kenan sai yasa aka rubuta mashi zance na musamman fa khawwafahu al-wazir Ubaidillah akwai wani wazirin sa Ubaidillah ibn Sulaiman ibn Wahab abun mamaki shi kuma wannan wazirin nasibi ne nasibi ne wanda har yana kafa ga sayyidina Ali kamar yadda shi ibnu kathir ya ambata yace wannan ya daga cikin hafawat na daga cikin tabatibai da aka samu a mulkin mu'tadi kai kana takama kai dan shi'a ne kana goyen bayan ahlul baiti akan siyasar ka sannan kuma manyan jami'an gwamnatin ka kuma yan adawa ne sai wannan ai kirita ne da su da samu makarkashiya ba shine irin gwamnati da ake a kasashen mu ba kawai kowa ya canza kalan hular shi ko kalan tutar da ke cikin motar shi kawai shi kenan ya zama dan jam'iyyar ba kwa tunanin me aqida shi me tunanin shi akan me akan wata falsafa ta siyasa yake da ka sai wannan waziri yayi ta ce mishi in yana hazzara shi yukhawifuhu min ittirabil amma cewa talakawa za su yi maka bore ba za su yadda da wannan abin ba falam yaltafit mu'tadi da ce kam bai yadda ba wa taqaddama ila al amma kawai ya fara bada doka ga talakawa biluzumi ashghalihim doka da aka fara kafawa aka ce to kowane talaka ya shagaltu da damuwar gaban shi an hana tarurrukan siyasa tarurrukan kungiyoyi watar kulistima an hana tarurruka kuma lokacin akwai alawiya hashimiya wane ne kungiya kungiya ta siyasa iri daban-daban aka ce to an haramta duk wata jam'iyyar siyasa an haramta tarurruka su kowane talaka ya shagaltu da damuwar shi in makiyayi ne shagaltu da kiwo in manomi ne ci gaba da nomanka in dan kasuwa ne kasuwancin ka shine damuwarka ma'aikacin gwamnati ne kai kar a ganka a gun wani taro da ya shafi wata nazariya ko wata fikira ta siyasa yace wa mana al-qussas min al-kalam ɗan wa'azin turmi su ma aka fa musu doka aka ce an hana wa'azin turmi a masallatai da kasuwanni da wuraren tarurruka domin wa'azin nasu yana rikicewa ne kawai zama zance akan siyasa da harar da mutane akan yau gwamnati bore a lokacin aka hana su wa min istima'il khalqi fil dawami aka hana tarurruka duk wani taro aka ce an hana daga an yi sallah kowa ya tafi gida wa kataba kitaban fi zalika ya rubuta wato doka aka rarraba ta ta kai ko ina game da wannan yace wajtama'a lahun nasu yawmul jumu'a bina'an ala anna al-khatiba yaqra'u aka taru aka tara mutane ranar juma'a aka ce a karanta musu wannan sako su ji labari wannan sakon da aka aka raba al-imamu ibnu kathir a cikin bidaya wal nihaya ya kawo nasin sakon a cikin magana ne akan Allah ya tsine ma Muawiya dan Abu Sufyana da Banu Umayya sun yi kaza aka fara ambatan abubuwan da aka danganta musu tun da kan cewa ai ma a Badar mafi yawan su ma kafirai ne a Badar ba su ma musulunta ba sun yi musulunci ba kai shi inda ka san da shi a daske ai kuma ma Muawiya yayi kaza aka kawo hadisai kamar da malamai suka ce mawdu'at wa wahiya wajen tabbatar da cewa banu umayya mutanen banza ne aka faɗo su abubuwa kuma waɗanda shubuhohi ne wasu abubuwa kuma waɗanda ababe ne da ko ɗan adam yana iya samun su na kuskure ko wata siyasa su wanda ba haka ya kamata ba da aka tsatsara su aka ce to da haka wannan wannan wannan wannan sakon duk juma'a za a dinga karanta shi a cikin huduba limamai suna karantawa musulmai suna cewa amin aka gama wannan shirin kwata-kwata wancan wazirin bai haƙura ba yace fa ma qur'a ba a samu damar karanta wannan zancen ba wa kana min insha'il wazir ubaydullah ibn sulaiman ibn wahab wanda ya tsara wannan zancen shine dai wannan wazir nashi ubaydullah duk da bai yarda da abin ba an sa ya rubuta amma ya ci gaba da nuna wa sarkin nan wannan abin ba ko ba abin arziki bane wa huwa tawilun malam yace zance ne mai tsayi fi masaibu akwai fitintunu wa ma'ayibu da ababan aibatawa a cikin sa فقال القاضي يوسف بن يعقوب sai wani alƙali bayan shi wazirin ba a ji zancensa ba sai wani alƙali mai suna Yusuf ibn Yaqub yace ya amiral mu'minin akhafu alfitnata inda sama'i gaskiya saboda Allah ni ma ina jin tsoron fitina ta tashi a garin nan bayan mutane sun ji wannan zancen faqala yace in taharrakat al'amma wada'tu fihim as-sayf yace ni ba ruwana idan talakawa suka tada bore zan ce kai a bude musu wuta wada'tu fihim as-sayf zan ce kai sojoji ku kashe su ya riga giyan mulki ta rude shi fama qala sai ce mishi fama tasna'u bil alawiyya alladhina hum fi kulli nahiyatin qad kharaju alayka to yanzu kai duk da kana ganin kana goyen bayan su su ƴan alawiya wato masu danganta kansa da sayyidina ali yanzu haka kana fama da su a gefe gefe suna ta maka tawaye in ka zo ka sa karanta wannan zancen ka ƙara musu ƙarfi kenan ya za ka yi da su to wannan abin shine ya ja hankalin shi ya hakura kawai ka ji cewa yanzu garin interest ɗin shi na tsine banu umayya zai iya kawo mulkin shi matsala shi ne kawai hakura duk wazin da aka mashi a baya cewa an gaya mai cewa babu wanda ya riga yake a cikin sarakunan Bilal Abbas akan yin wannan su ma banu umayya wanda suke daga cikin su na cikin su ne suka zo suka nuna cewa kuskure ba daidai bane kamar da kuskure da kuskure ba daidai bane dan wani ya gaba da kai kace kai ma sai kai gaba da shi dan wani ya bace kace sai ka bace shi dan wani ya maka maka kashi kace kai ma sai ka mishi ba daidai bane duk an gaya mai kiji amma da aka ce mai to za fa ka iya kawo mulkin ka tangarda a karkashin wannan abu to sai hankalin shi ya dawo jikin shi shikenan yace a wa idza sami'a an-nasu hadha a min fadai al-baiti malu ilaihim wasaru absata al-sinatin idan mutane suka ji wannan abin da kake faɗa za su ƙara karkata zuwa ga al-baiti kuma za su ƙara sakin baki akan mas'ala fa amsaka al-mu'tadil to daga nan ne ya janye wannan ya sake aikawa da sako cewa to wannan takardar ka a karanta wa kowa ita an soki an samu sabuwar doka ke saboda mai mulki babu abin da ya fi so fiye da mulkin shi mulkin nan shi za ka ji Allah wajen ba da labari yake cewa tu'til mulka man tasha sai kuma Allah ya ce mene wa tanzi'ul mulka bai ce wa ta'khudhu ba ba karba ba fizgewa Allah yake da shi fike bayarwa amma in yazo bai ansa to shi kuma mai mulkin zai zai kankame sai Allah ya fuske kai shi ko mun gane hikimar wa tanzi'u da aka ga tu'ti aka santa menene ta'khudh da ya kamata a ce ne tu'til mulka man tasha wa ta'khudhul mulka mimman tasha kana bayarwa kuma kana karbi amma kana bayarwa sannan sai kuma ka kwace dan wajen karba sai an yi gwagwarmaya sai an fi karfin mutum kawai ko mutuwa ta fi karfin shi ko constitution ya fi karfin shi a ce ai doka ta ce tenuwa ce kawai daga iya rana kaza ka sauka haka haka zai ta jin damuwa ya za a yi a sauke shi wannan ɗabi'a ta ɗan adam da ba ba har ma ibn tamiya yake cewa wannan daga cikin abinda ba a zargin ɗan adam akai sai in ya yi amfani da zalunci wajen kawo ga wannan sai in ya wuce haddin abin da yake yarda a cikin shari'a dan ɗabi'a ce haka Allah ya mutu kamar mutum ne a ce ya ji yunwa ko sai a ce kai dan bid'a ne kana jin yunwa misali ko kai azzalimi ne ya ka ji yunwa dan ba yadda iya dole sai ya ji yunwa to haka dole dan adam ba yadda iya sai ya so mulki to kuma shi mulki wanda ke ciki ya san shi akan wanda yake waje da kai sa wanda yake cikin ba zai taba yadda a rabu lafiya ba sai in ya rasa yadda zai sai ya rasa yadda zai sannan zai hakura kuma zai iya zai iya maganin kowa da ya nemi taba mulkin nan kowaye kai masu mulki sun kashe ƴaƴansu sun kashe iyayensu sun kashe waziransu sun kashe abokansu babu wanda masu mulki ba su kashe ba don saboda da mulkin su in ka bi tarihi musulmansu da kafiransu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fiha tufiya muhaddithu nay sabur wa mufiduha abu amrin ahmad ibn mubarak al-mustamli al-hafid sami'a qutaybata wa tabaqata wa kana min sa'ati riwayatihi rahiba afsrihi mujabad da'wa shi a wannan shekara kuma Allah ya rasuwa wa malamin kasar nay sabur wanda ya amfanar da kasar a ilimin hadisi shine wane shine Abu Amr Ahmad ibn Mubarak ibn al-Mubarak al-Mustamli malam mai shifta abin da yake da mustamli shine mai jan baki wanda yake jan baki an ce ya shahara shi da aikin jan baki a da ake riwaya dan haka ya shekara kamar 56 inda ake zaman riwaya a ƙasar Naisabur shi yake jan baki kamar da Ibn Kathir yake cewa istamla alal mashayikh sittan wa hamsina aman ya shekara hamsin da shida yana aikin jabaki majabaki ga masu malamai ya ce wa kana faƙiran matalauci ne rassal hai'a wanda ba shi da kyakkyawan kama kullum dukun-dukun kayan shi ba su da kyau zahidan magujin duniya wala hu fil faqri qissa yana da wani labari game da talauci labarin shine wata rana ya shigo majalisin wani malami mai suna Abu Usman Sa'id ibn Isma'il an-Naisaburi da ya shigo majalisin yana zama da malamin ya ganshi ya kalle shi kawai sai ya fashe da kuka daga to malam ya aka yace wallahi na tuna wani bawan Allah ne cikin malaman garin nan cikin malamai masu falala a garin nan wanda yake cikin halin kunci da talauci bai kamata a ce mun bar shi haka ba shikenan da mutane suka ji haka to mutanen kirki ne na gaba irin mutanen zamanin nan bane sai suka fara ba da sadaka nan da nan aka tattara kuɗaɗe masu yawa shi kuma kawai sai miƙe ya ce algatu malam na san da ni kake ni dai ban ci a tara mun sadaka ba ce a'a algatu malam ka ba ce to shikenan tunda kuma ba yana karba da ya fita bakin masallaci duk sai ya raba kuɗin gaba ɗaya wa talakawa da suke wasu duk ya rabe su ya tafi da komai gida ba kaga kai ne ya ka samu jari ko sai da aka kana kana kafa wata me yake ta wata container zaka bude zaka bude sabon sabon shagon POS ko ko ko sai da shaddoji da abu kasuwancin da yake ci za ka ka fara shi to shi sai ya ci gaba zama talakan shi eh malami ne babba cikin malamai daga cikin malaman shi akwai Qutaybah ibn Sa'id da tsararrakin sa irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Zaka dan Rawiya da da kuma dalibai da yawa da suka karatu a gunsa wa kana min sa'ati riwayati yana da fadin riwaya kuma rahiba asri kuma yana da yawan azumi da sallah da sauransu mujabar da'awa kuma Allah na amsa addu'a shi ya tabbata akwai wani takaddari a kasar ne sabur din da yadda ni gwamnati da tawaye ana zuwa aka bashi labarin shi kawai sai ke cewa Allah ubangiji kamar maganin shi aka ce ba ai sati ba Allah ya maganin wannan mutum in yi maka addu'a kamar yankan wuka akwai su irin waɗannan mutanen har yanzu akwai su ana mashi lakabi da suna ce mashi hukuma wayi hukuma wayi ko kace hukuma wiya kenan ko bisa sabanin da yake tsakanin malaman lugha da malaman nahwu sorry da malaman hadisi wajen wannan lafazi na wayi ya za a karanta shi su malaman hadisi sai suka mai da shi asalin yadda yake a yaren farisa su suka mai da shi shine a ce rahawiyya hamdawiyya kamarawiyya su kuma malaman lugal arabiya sai suka yi kokarin sirran kwafar da lafazin ya bi ka'idar arabiya kaji sirrin sabanin kenan kuma sai suka rabu gida biyu su kansu malaman arabiya akwai wanda suke daukan shi a matsayin mamnu'un min sarfi akwai wanda kuma suke sarrafa shi a ce misali hadha siba wayhun ra'aytu siba wayhan marartu bi siba wayhin wannan arraba shi kenan ko kuma suka dauke shi a matsayin mabni hadha siba wayhi ra'aytu siba wayhi marartu bi siba wayhi a da haka malaman hadisi suna da sun ci wannan rikicin rikici ne ta hanyar point guda biyu point na ɗaya shine sanin da aka yi da malaman hadisi da itina'i da sunaye wajen amso su ta hanyar sama yadda aka ji su har ma suna aibata wanda bai yi itikanin sunaye yadda aka ji su ba suna ganin wannan na ƙasa ce a cikin iliminka sannan na biyu kuma shine malaman hadisi sun yi yawo gari-gari na ƙasashen nan na farisa sun ji yadda masu yaren suke faɗan yaran suke faɗan sunan su kuma malaman nahu ka'ida da suka bi kawai shine na kiyasi da suka kafa alamun nahawun basara su suka su suke su suke tsara ka'idoji sai su ce kuma dole yaran ya bi ka'idojin su structuralist structuralist ne za su tsara ka'idoji kuma sannan su tirsa sama yare dole ya bi ka'ida in bai bi ba sai duk abin da ke nan ya kuskure har yanzu akwai wannan malaman nahawu akwai su har yanzu a duniyar ilimin ilimin harshe so da haka sai zama kenan malaman hadisi sun fi dacewa faɗan a ce isaka bin rawiya shi ya fi da a ce isaka bin rahawaihi haka sibawaihi tunda shi ya shahara a bashi a sibawayin shi ko a bashi a sibawayin shi to suna nan da yawa shi ma ana ce mishi hukuma wiya kenan zamu ce wa fiha hadda ila yau a wannan shekara ne abu yaquba ishaq ibn al-hasan al-harabi sami'a aba nu'aymin والقعنبية وطبقتهما وكان ثقة صاحب حديث Allah ya sake rasuwa ma a wannan shekara a watan Shawwal na wannan shekara Malam Ishaq dan Al-Hasan Al-Harbi dan anguwa Harbiya a Bagadaza kenan ya rasu ya ji karatu daga Abu Nu'aym shine wato al-fadl bin dukai da al-qarabi muhammad ibn yusufa da kuma tsararrakin su a ciki akwai affan ibn muslim akwai hauza ibn khalifa duk suna cikin malaman sa wa kana thiqatan sahib hadisi malami ne amintacce mai hadisi da yawa lokacin da wannan malamin aka sanar yaron su aka sanarwa a masallaci cewa bayan sallar la'asar ko makamancin shi za a yi jana'iza wa malam abu yaqub al-harbi shikenan sai mutane suka dinga kwarara suna tafiya gidan ibrahim al-harbi ibrahim al-harbi mai garibul hadisi aka saka gidan shi ya leko ya ce lafiya jama'a kace har za ta fara cewa aka yi kai ne ka mutu sunan da aka kuskure sai ce a ba nan bane gida kaza ne amma nan din ma yake ce musu yace laisa ila hadha al-mawdi'i qastukum ba nan bane da aka kira ku sai ce wa an qaribin ta atunahu amma nan din ma lokaci ya kusa to ko bai shekara ba wannan ya rasu a shawwal na wannan shekara ta 284 shi kuma ya rasu a ainihin shekara mai zagayowa a watan zulhijja wata goma sha hudu tsakankanin su kenan ko ko makamanta kai da watan zulhijja na shekara mai zuwa zamu zo mu ji a gaba kadan da ka bude shafi na gaba zaka ga nan wa fiha matal imamu al-hibru ibrahim ibn isaq ibn bashir abu isaq al-harb kaga sun mai fatan mutuwa kenan ya za a san da mutuwar mutum bai riga ya mutu ba irin da ake za a facebook a kira mutum mutuwa yace a ku yi hakuri jama'a da raina amma dai na ba komai nan ku sani kar ku damu domin wannan din tsaran su ne a shekaru dan bambancin su an ce kamar shekara uku ne bambancin haihuwar su Allah ya gafarta musu gabaki din su wa fiha abu ubadata al-bahtiri amiru shu'ara'i amiru shu'ara'i al-asl wa hamilu luwa'i al-qaribi wasmuhu al-walid ibnu ubada at-ta'i al-minbiji akhadha an abi tammam al-ta'i ولما سمع أبو تمام شعره قال نعيت إلى نفسي sai kuma babban mawaki shine al-Buhtari al-Walid ibn Ubayd ibn Yahya al-Buhtari ɗaya daga cikin manyan mawaka a zamanin Abbasiya hasali ma an tambayi Abul Ala al-Ma'ar aka ce masa shin da mutanaddi da Abu Tammam da Buhtari wa yafi waka sai ce al-mutanaddi wa Abu Tammamin hakimani wa inna mashairul Buhtari yace ai da mutanabbi da Abu Tammam waɗannan philosophers ne kawai a cikin mawaka Allah ya ba su hikima ne amma mawaki wanda gina'i ne kawai waƙarsa to babu kamar Abu wannan mawaki Abu bin nan Al-Butri Abu Ubad Al-Butri waƙar shi ta yi yawa a fannin a fannin madahu da rasa'u amma kuma waƙar shi ta madahu ta fi daɗi sai aka tambaye shi aka ce limaza shi'ruka fil madhi ko limaza shirka fil rasa'i laysa fi manzilati shirka fil madhi me yasa waƙar ka ta rasa bata kai ta madahu dadi ba dukannin su yabo ne amma bambanci al madahu yaban mutun yana raye ar rasa'u yaban mutun bayan ya mutu sai yace yace saboda al madahu lil raja war rasa'u lil wafa ce shi madahu ana yin shi ne dan neman abin da ke hannun mutum shine arraja akwai abin da ke sa nan samu yace shi kuma rasa'u anan shine dan cika alƙawari dan kannawa ne ka mushi halalci baya nan zaka baka neman kuma ya gunshi amma sauran mutane sun cewa lalle kun yi zaman mutunci da shi yace ka san ko ba ɗaya suke ba walai sai raja'i ba ɗaya yake da wafa'i dole raja'in ka ya go wafa'in ka karfi da haka in yana yin waka da afifa ta raja'i tafi daɗi shi ya faɗi wannan da bakin shi mawaƙi ne muktazibi bishe wanda yake neman kuɗi da da waka da aka yi masarakuna irin su mutawakkil da wazirai kala daban-daban ya musu waka sosai ya rayu yayi tsawon rayuwa ya rayu wajen shekara 92 a duniya a mamu zabi yake cewa wa nazmuhu fi durra fi durra waka shi tana kololuwa ne wajen nagarta a al durra shine mala yake cewa wannan mawaki mai suna Abu Ubadat al-Bawtiri wanda Amir Shu'ara al-Asri Amir Shu'ara al-Asri jagoran wakan wannan zamani wa Hamilu wanda ke dauke da ainihin wato yana dauke da liwa'i al-qarid tutar waka din wasmuhu sunan shi al-Walid ibn Ubada ana cewa Walid ibn Ubada da tawun ko Walid ibn Ubayd ibn Yahya al-Ta'i al-Minbiji dan kauyen Minbaj sunan wani kauye ne a kasar Iraki akaza ana bi tamamin tsayi abu tamamin shine ya koya mishi waka walan ma sami abu tamam abu tamam da yaji waka sai yaji waka wannan wannan mawaki yace nu'itu ilayya nafsi lokacin mutuwa ta yayi an mun an gaya mana ranar mutuwa ta wato kisa yake ce mishi anta amiru shu'ara ba'd kai bayan ni kai ne jagoran mawaka yana yawan gaya mishi wannan wannan mawaki yana da littafai guda biyu shahararru akwai alhamasa wanda ya tsakar waƙoƙi na yaƙe-yaƙe tun daga zahiriya har zamanin da yake rayuwa akwai kuma wani wani tabashi mai suna ma'ani shi'r ma'ani shi'r dukan su bugaggu ne akwai sa kasuwa malin ya cigaba da cewa qalal mubarrid mubarrid yake cewa anshadana sha'iru dahrihi wa nasiju wahdihi abu ubadat al-bawtri mawaƙin zamanin shi wanda babu irin sa ya bamu labari sai kira sunansa ƙida ƙida an ce mata fi sanatil madiya ya mutu ne shekara ta kafin wannan wakila fi sanatil atiya wasu kuma kashi shekarar da ke tafe walahu bid'un wa sab'una ama shekara 70 da wani abu ba 90 da wani abu kamar yadda na faɗa kuskuren baki na wannan abu abu abu abu ubada al-mutari kenan a takeici akwai wani abu da ya faru a wannan shekara wanda imamu zahabi bai ambace shi ba babu laifi mai ishara zuwa gare shi al-imamu ibnu kathir ya ambata cewa wannan shekara kafin farkon damunarta al-munajjimun masana taurari suka yi ma mutane bakin alƙawari cewa za a yi za a yi ruwa mai yawa zai ci garuruwa zai yi barna za a yi koguna za su yi ambaliya yace da aka yi haka kuma sun yi ijma'i gaba ɗayan sa al-safin sa suka fara yake fa akhadha nasu yabnuna kuhufan fil jibali har mutane suka fara kuma farkon damuna saman duwatsu suna yin yan bukoki dan su tsira da rayuwarsu yace fa akdhaba Allahu almunajjimina sai Allah ya ƙaryata su fama fama kana amun aqalla matsaran min babu shekarar ma da ake karancin ruwa irin irin wannan shekara Allah yana irin wannan ikon ya ga dama ko da lissafi ne aka yi aka gama lissafin Allah sai yana mutane iyakarsu afara'aytum ma tahrutun a antum tazra'una ma muzal Allah zai yana mutane cewa ruwan da yake sauka daga sama mu muke sauka da shi ba ku ba da safa da safan ku ya ku mutane sai mun ga dama yanzu Allah sai ya musu yafi Allah ibn kasai yake cewa fa akzaba Allahu munajjimina falam yakun amun aqalla matsaran min ba a taba shekara ba wacce kai karancin ruwa irin wannan ba sai da aka yi ta roƙon ruwa ma a wasu garuruwa Allah shi kyauta wannan kenan a a sai usul fiqhi ala manhaj ahli alhadith lokaci na ne mai kuri ko al-imam wannan malami wato zakariya ibn gulam al-baki tani rahmatullahi alayhi yake cewa al-qaidatul khamisa qaida ta biyar daga cikin qawaid da ake kula da su wajen batu game da kiyasi as-sahih yace al-qiyas as-sahih muqaddamun ala al-hadith ad-da'if idan ga kiyasi ingantacce ga kuma hadisi mai rauni wanne za a gabatar wajen hukunci yace al-hadith ad-da'if la tibara bihi fil ahkam shi hadisi mai rauni ba a ɗaukar izina da shi wajen bayani akan hukunce-hukunce wa innal man ahkamu wa baniyatun ala al-kitabi was sunnah sahiha su kunce-kunce ana gina su ne a kan wato ainihin ƙur'ani da sunna ingantacciya wal ijma da ijma'i wal qiyas da kuma qiyas wa yuqaddamu al qiyas ala al hadith al dhaif da aka ake gabatar da qiyasi akan hadisi mai rauni wa fil bahr al muhit a cikin tafsirin Abu Hayyan kenan ko shine al bahr al muhit Abu Hayyan al andalusi wanda ya shekara 745 a tafsirinsa yake cewa waqala shafi'i cikin mujalladi na 8 shafi na 46 yace waqala shafi'i la yajuzu qiyasu ma'a nassar qur'an bai halatta ayi qiyasi ga nassan alqur'ani aw khabarun aw khabarin musnadin sahihin ko ayi qiyasi bayan ga qur'ani ga hadisi ingantacce wa amma inda adamihima amma in babu nassin alqur'ani babu hadisi ingantacce fa inal qiyasa wajibun fi kulli fi kulli hukmin sanan wajibi ne a yi kiyasi game da wani hukunci da za a yi sai in babu waɗannan ne tukuna za a tafi ga kiyasi ya ce wa ka shehu shihab abu shama annahu sami'a abul wafa ibn aqilin fi rihlatihi ila al-iraq yaqul yace ya ji wannan malami abu wafa ibn aqilin da yaje iraq yana cewa mazhabu ahmada anna da'if al-athari khairun min qawiy an-nadhi Imam Ahmad ibn Hanbal shi yakan ce hadisi mai rauni ya fi masa alheri fiye da wato nazari mai girme karfi fiye da kiyasi mai karfi qala ibn al-arabi sai ibn al-arabi yake cewa wa hadhihi wahlatun min ahmad yace wannan wahala khaufun ne khaufun wa ta'annin shine wahala taka tsantsan ne kawai Imam Ahmad ibn Hanbal yana ganin anya a dauki ra'ayin wani a bar wata magana wadda aka danganta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da kuma ta inganta ba wa qala ba'dul a'immati al-hanabil mutaakhirina wasu malaman hanabila yan baya suka ce hadha ma hakahu an ahmad ibnhu abdullah wannan shine abinda abdullahi dan gidan Muhammad ya ruwaito zakarahu fi masaili wa muraduhu bi dha'ifi ghayru masalaha alaihi al-mutaakhiruna abinda yake nufi da abdha'if ba irin abinda malaman baya suke nufi da hadisi dha'ifi ba min kismil sahih wal hasan wato na abin nan wato na na na na bangaren sahih da hasan bal indahu al hadithu qismani sahihun wa da'ifun wa da'ifu man hatta an darajati sahih wa in kana hasan abu imamu ahmad ibn hanbal yana raba hadisi zuwa gida biyu ne sahihi da da'ifi wanda yake ce ma da'ifi zaka ga wani ma hasan ne in an raba su zuwa gida uku to irin shi yake magana wa qala ibn al-qayyim fi ilam al-muwaqqi'ina wa lam yakun yuqassimu al-haditha ila sahih wa sanan wa da'if bal ila sahih wa da'if wa da'if indahu maratib wannan magana imamu ibn al-qayyim ne a cikin littafin ilam al-muwaqqi'ina ar-rabb al-alamin as-sadisa qaida ta shida qawlu sahabi maganan sahabi alladhi lam yukhalifu sahabiyyun akhar muqaddamun ala al-qiyas idan sahabi yayi wata magana kuma ba a samu wani sahabi malami cikin sahabbai irinsa ya saba mishi ba to wannan magana ita ma tana gaba da kiyasi qawlu sahabi muqaddamu ala qiyas wa dhalika li anna sahabiyya adra mimman ata ba'da domin sahabi ya fi wanda ya zo bayan sa bi masalikil illa wajen sanin illoli wa turqil qiyas da hanyoyin qiyas wa kayfiyatin nazari wal ikbar da kuma yadda ake daukar ake lura da abubuwa يقول شيخ الإسلام في رسالته في القياس ابن تيمية رسالة في القياس أنا بقاتا دبين إتكالي أنا كو بقاتا أتكين مجموع الرسائل أنا بقاتا أتكين مجموع الفتاوى إذا كنت مجموع الفتاوى مجلد نعشر تنا ننكرما هكا سننتا أبن رسالة في القياس to a shafi na 50 wannan risala yake cewa qad ta'ammaltu min hadha al-bab ma sha Allah yace na tsaya na tsinkayi ababan da ke cikin wannan babi iyaye da Allah shi fara'aitu sai na gano as-sahabata afqahul ummati wa alamu daga cewa sahabbai sun fi kowa a cikin al'ummar nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi da fiqh wa atabar wa atabiru hadha bi masail iman wan nuzul ayman wan nuzul wal itq wa talaq wa ghayr dhalika yace na dauki wannan izina na dauki fatawoyin sahabbai da suka yi game da abin da ya shafi rantsuwa da alwashi da ‘yantawa da saki da sauransu wa masa'ir ta'allaku ta'aliku falak da matsalar rataye saki da shara'i wa bishuruti wa nahwi zalika wa qad bayyantu fi ma katabtuhu anna al-manqula fiha an as-sahabati huwa asahu al-aqwali qada'an wa qiyasan yake na bayyana kuma cewa abinda aka cirato game da sahabbai daga sahabbai akan waɗannan masail din yafi inganci bai da na kowa wanda ba su ba wajen hukunce hukunce da wajen kiyasin da za a yi na ka'idojin ilimi wa alaihi yadullu kitabu was sunna wa alaihi daurul qiyas al kuma za ga maganin sahabbai suke dace da abinda qur'ani da sunna suke nufi da kiyasi wanda yake a fili wa kullu qawlin siwa zalika tanaqada fil qiyasi tanaqudu fil qiyas mukhalifun lin nusus yace duk wani magana ba ta su ba za ga tana tufka da warwara kuma tana saba wa nasushi wa kadhalika fi masaila ghairi hadhi yace haka na wasu mas'alolin ma daban mithlu mas'alati ibn al-mula'i kamar mas'alar gadan dan da akai dan da akai tufin alatsi ne tsakanin uwa da uba akan shi wanda akai gaddama akan sa miji yace ba dan sa bane mula'ana da aka sani da Allah ya ambata yaya mas'alar gadon shi za ga in ka koma littafin musannaf na Abdurrazzaq musannaf na Ibn Abi Shayba sunan kubra ta al duka sarwaito maganganun daga sahabbai irin Ibn Abbas ibn mas'udin sayyidina ali musamman dai waɗannan za ka ga duk tattara magana abin da suke nufi shine shi dan dan mula'ana ba shi da gado tsakanin shi da mahaifin shi da dangin mahaifinsa wato baffanu da wanda suke uba daya da shi kanshi baban da shi ba sa gadon juna amma uwarsa da waɗanda ita ta hada shi dangantaka da su kamar ƴan uwa li'ummai suna gado da kuma ibn mas'ud shi kuma ta fatawa yace a ita uwar ke yin gadan duka domin yanzu ita ce uwarsa ita ce kuma ubansa daga ta zama ita ce asabarsa sai in bata hiya ummuhu wa hiya asabatu wanda kuma suka ce hiya ummuhu tarisuhu ummuhu wa asabatu uwarsa da wanda suke dangantaka da uwa za su gaje shi kaga wannan shine dace da abin da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi game da cewa tafi da da ya zama nata ba za a dangantawa ainihin shi mijin ba sannan kuma in an gama wannan koda an haifi dan yayi kama da uban shikenan fa ba dan shi bane kamar yadda koda yayi kama da kwartan ba za a ba kwartan ba ko da babu rumun sun da aje wai za a je a wani DNA an indiya ya tabbata a ce a bashi a musulunci ya riga ya kawo hanyar raba gaddama in an raba gaddama kuma to kamar da annabi ya ga an yi haihuwar dan yayi kama da kwartan ka tada ruwan nan wuce dan yayi kama da kwartan sai ya ce da ba dan littafin Allah ba da naima waɗannan haji to wannan shari'a kenan ta musulunci wa mas'alatu mirasil murtad da mirasin wanda ya rida wanda shi ma za ka ga addinin cikin waɗannan tafai da suke ba da muhimmanci wajen kawo asar na sahabbai za ga bayani akan haka cewa shi idan mutum ya yarda malamai sun rabu gida uku ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yana daga cikin masu cewa yuratu wala yaritu wanda dai irin ce irin fatawan muawiya dan abu sufyan cikin sahabbai idan mutum ya yarda ban musulunci haka mai haddi ko ba mushi haji ba har ya mutu a matsayin murtaddi to ɗan uwan shi musulmai za su ci gado duke shi amma idan wani ɗan uwan shi musulmi ya riga shi mutuwa ba zai ci ba zai ci gado ba shine yuratu wala yarisu bambanci tsakanin alkafirul quh da alkafirul murtad da wannan wasu malaman suka ce a dukiyarsa gaba daya ta zama ganimar baitul mali wannan tace fatawar sayyidina ali da ibnu abbas da ibnu mas'ud wasu kuma musamman ibn mas'udin afwan ibn mas'udin fatawarsa cewa za a bambance tsakanin maktasabahu fi islamihi wa maktasabahu ba'dar kidadihi daga za ga wani ce fatawa hanafiya domin su ne suka tsatso mazhabinsu daga fikihun ibn mas'udin da abu musa al-ash'ari wanda suka zo na kasar kufa daga su za a kalla daga sanda yake musulunci da meye da meye dukiyarsa to wannan za a gaje shi akai wanda kuma ya sama bayan ya yi ridda ya zama arni to wannan babu ruwan musulmai da shi sai dai a kwace a saka a baki mali ba za a ya zama ganima ba za a ba za a gada ba to duk wannan kaga hukuncin da sahabbai suka yi shine abin karba da haka din da sahabbai suka yi hukunci yana gaba da duk wani kiyasi da za a yi وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعة هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه يتشي baya ga wannan da wasu matsaloli waɗanda Allah subhanahu wataala ya huwace mun na bincika ban samu zancen da ya kai zancen sahabbai inganci akai ba ji bin kimiya yace har yanzu dinnan kuma da nake wannan rubutun ban ga wata matsala da sahabbai suka faɗa wadda sai face sai na samu kiyasi ya goyi bayan su duk abin da sahabbai suka faɗa sai na samu cewa kiyasi yana tare da su wato kiyasi a yana nufin ka'idoji amma da ake aiki da su wajen tarkibul ahkam da wajen taqninul tashri ke to sai na tare da cewa sahabbai sun dace da abin da yake ka'ida tare da cewa su a lokacin su ba babu ka'idojin ƙa'idojin daga baya aka kalli maganganunsa din da nasoshin alkur'ani da sunna aka tsara ƙa'idojin za mu saurara a sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi